أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا بقوي قوة محرم wata na ɗaya a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in takwas. muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu abdurrahman bin auf radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul safat surata talatin da bakwai a jerin surorin alkur'ani mai girma mai ɗauke da awi ɗari da tamanin da biyu karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta sha ɗaya a yau da izinin allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta sha biyu faɗar allah maɗaukaki bal a jibta
بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبت ويسخرون نعم وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين
allah maɗaukaki ya ce bal a jibta bari dai ka yi mamaki wa na kuma su kawo alhali suna izgili wa idza zukkiru la yadhkurun kuma idan aka wa'azantar da su ba su wa'aztuwa wa idza ra'aw ayatan kuma idan suka ga wata aya yastaskhiruna sai su dora yin izgili wa qalu in hadha illa sihrun mubin kuma suka ce wannan ba komai bane sai dai sihiri mabayyani Allah ta'ala yace ma annabin shi bal ajibta bayan ya bashi labarin manya-manyan halittu wanda Allah ta'ala ya halitta Allah ta'ala ya ba da labarin mala'ikun shi, ya ba da labarin sammai, ya ba da labarin kastai, ya ba da labarin mahudayya, wato na rana, wanda Allah ta'ala ya halitta da manya-manyan taurari, da manya-manyan cedanu masu taurin kai, duka Allah ta'ala ya ba da labarin wannan. Sai Allah ta'ala ya yi tambaya cewa shin waɗannan halittun manya su ne suka ya halitta ko koku ‘yan adam masu taurin kai masu cewa Allah bai iya tado ku. Yannan ya bayyana ƙarara cewa lalle manya-manyan halittun da Allah ya halitta su ne suka hibu ya halitta ba ɗan adam ba, to kuma ga sunan Allah ta'ala ya halicce su, babban dalili ne da yake nuna cewa wanda ya babban halitta yana iya yin ƙaramar halitta. Sai Allah ta'ala ya ce ma annabin shi bal, wanda bal tana nihin wato bari zancen da ya gabata ka kama sabon zance domin balkin nan ɗan ne kenan duk maganar da ta wuce to ka barta kawai yanzu ka tunkari maganar da za ta biyo baya don haka kake cewa bal kenan bari wannan zancen da'ama maza ya muhammad ajibta wa yaskharun ajibta wannan alqurra'u sab'a guda bakwai dukkan su suna karantawa ajibta da fataha ga ta'un sai hamza da kisa'i Allah wato Hamza da Kisayi a cikin riwayansu su suna karantawa bal ajibtu wa yaskharun bal ajibta wa yaskharun to kaga akan wannan kenan qira'a mutawatira guda bi gare mu akwai qira'a bal ajibta wa yaskharun akwai qira'a bal ajibtu wa yaskharun dukkanin su sun inganta kuma ma'anonin su daban-daban ne in an ce bal ajibta bari dai ajibta kai mamakin taurin kansu ka yi mamakin cikar ikon Allah a wajen iya tayar da matacce su kuma wa yaskaruna suna izgili ko kuma bal ajibtu bari dai na yi mamaki yanan sai zama wanda ya mamaki a nan shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda wasu malamin tafsiri suka fassara shi cewa ajibtu ana na yi mamaki ni Allah to akan haka sai suka ce na mamaki Allah yayi Allah baya mamaki suka ce kawai abinda yake nihi a jibitu ma'ana suka ce kamar istihza'u ne da Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim kamar wato sakhirallahu minhum ne suka ce dan haka mujazati ne sakayya ne Allah ya musu kenan saboda Allah ya bada labari cikin alkur'ani cewa kafirai su suna mamaki game da cewa sai an tado su bayan mutuwa abin yana ba su mamaki makura kamar yadda Allah ta'ala ya ambata ya ce wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum kuma Allah ya ambata cikin suratu sada ya ce sun ce inna hadha la shay'un ujab Allah ta'ala ya ambata a suratu yunus ya ce sun ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum to wannan mamakin da kafirai suke sai Allah ta'ala ya ce bal ajibtu bari dai ni na yi musu sakayyar mamakinsu yanan sai zama jazaituhum ala ajabi na yi musu sakayya akan mamakin da suke wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malumma amma baya da ƙarhi ra'ayin da yake ƙarhi kuma yake inganci wanda shine mazhabar magabata sahabbai da tabi'ai da na bayan su shine duk ayoyin da suka zo suna sifanta Allah da wata sifa to ana tabbatar da sifai yadda ta zo ba tare da tawili ba ba tare da canza ta ba ba tare da bata ta ba ba tare da kore ta ba don haka nan a qira'ata hamza da kisa'i bal ajibtu to ta zama daga cikin min ayatus sifat ayoyin da suke tabbatar da sifofi kenan wannan ayar ta tabbatar wa Allah da sifa ta ta al'ajab kuma da ma hadisan manzo Allah sallallahu sun tabbatar ma Allah da wannan sifai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ajiba rabbukum ajiba rabbukum min qunut ibadihi ubangijin ku yana mamaki game da yanke tsammanin da bayan shi suke sannan haka Allah ta'ala wato ya ce ajiballahu min sani'ikum al-laila a hadisin da wasu baki suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah baya da abin da zai dauki nauyin bakuntarsu ya ce ma mutane wa zai dauki nauyin bakuntar wa'annan bayan Allah wani miskini ya ce shi ya je karshe sai abincin ɗiyan shi da aka aje ya ba su suka canye go da wannan bakin suka zo sallah asuba sai manzan Allah sallallahu ya ce qad ajiballahu min sani'a min sani'ikuma al-laila ko min sani'ikum al-laila haƙiƙa Allah yayi al'ajabi game da abin da kuka aikata a cikin daren nan wa ala kulli hali dai akwai hadisai da dama wanda suka yi nuni cewa Allah ta'ala wato ana ya sifanta kanshi da al'ajab Allah ya sifanta kanshi da al'ajab annabin shi ya sifanta shi da haka da haka ma za mu sifanta Allah da abin da ya sifanta kanshi da shi ko manzo Allah sallallahu ya sifanta shi da shi to masu tawili suka ce bal ajibtu ana nihin suka ce al'ajab ma'anahu ar-riba bal ajibtu bal raditu suka ce dan haka ar-rida ne don haka zuwa ka fassara shi da abin da suka fassara kuma har yanzu ba za su bari a huta ba domin saboda shi kanshi ar-rida duk inda ya zo tawilin shi suke ta inda kalmar rida ta zo sai sun yi tawilin su ce a rida in aka jingina shi ga Allah to yana nihin al'isabatu to kenan don haka barin shi akan cewa bal ajibtu cewa Allah ta'ala ya ce na yi mamaki ne shine yi inganci to sai suka zaburo suka ce ai in kuka fassara shi da cewa Allah ya yi mamaki nan ma za mu muku tambaya sai mu tambaye ku shin Allah yana mamaki ne domin shi mamaki kalmar mamaki suka ce abinda take nihi shine wato idan ka rasa dalilin faruwar abu to lokacin nan ne kake mamaki duk wanda ya mamaki to saboda dalilin faruwar abu ya buya gare shi saboda haka mamaki zai bi ba amma duk wanda ya san dalilin faruwar abu ba ya mamaki shi da haka kullum mamaki akwai jahilci tare da shi duk wanda aka ga yayi mamaki to saboda ya jahilci dalilin da yasa kaza ya faru saboda haka sai ya mamaki yanzu kamar katsam kana juya sai wannan kwamtsa mamari ya ce kawai wallahi ba na mamaki kawai ina juyawa kenan me yasa ya baka mamaki saboda baka san dalilin ba kai baka san me yasa ba amma in ka san ko me kai ai ba zai baka mamaki don haka sai suka ce to shi Allah baya mamaki saboda Allah ya san dalilan faruwar komi duk abin da ya faru Allah ya san dalilin faruwar shi to sai malamai masana larabci suka ce masu mamaki ba rashin sanin dalili bane kadai ke sa mamaki abu biyu ke sa mamaki na farko rashin sanin dalilan abu yana sa mamaki to shi irin wannan mamakin kwata-kwata duk malaman duniya sun yarda bai cancanta a jingina ma Allah shi ba mamaki wanda zai zama sanadiyar karasa dalilin faruwar abu Allah ta'ala ya tsarkaka game da a jingina mai irin wannan mamakin domin shi ya halicci ababen da suke faruwa ya riga ya san su tun kamin su faruwa Allahu khalaqa kuma wa ma ta'malun akwai daga cikin dalilin da suke sanya mamaki wasu lokuta shine mutum ya san dalilin faruwar abu yana da cikakkiyar masaniya amma sai dai wato girmama abun yana sa ya mamaki kenan mamakin shi yana girmama wannan lamarin da ya faru kuma girmama shi yakan iya zama ko dai sanadiyar ya saba wa tsaran shi sai zama abin mamaki yanzu kamar misali a samu wani gari shi garin an san mutanen garin da ragwanci da kuma jahilci da rashin neman karatu kawai sai a samu wani ɗalibi ya taso a garin da ƙwazo da himma irin ta ban mamaki yana karatu ba gajayawa ba hutawa a yi mamakin shi ko ba za a yi ba a ce wani abin mamaki ne cikin gari ka za haiki to yanzu ne shi mamakin da ake saboda ba a san da yanzu da yasa ke karatu ba a'a wannan mamakin da yake badawa saboda ya saba wa sauran ire-iren shi to shi ma saba wa ire-irenka ko abu ya saba matsaran shi yana tsaye daga cikin dillin da suke sanya a yi mamaki to irin wannan mamakin shine wanda ya halitta a jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin shi akwai girmama lamari don haka wato bakin nan da Allah ta'ala ya ce Allah ya yi mamakin abin da ka aikata da bakinka kenan ma'ana saboda a tsari na ɗan adam yana hihita kan shigo a kan kowa to shi kuma wannan sai ya hihita baƙi a kan kanshi har abincin ɗiyan shi ma ya ba baƙi suka canyi kayan kenan ya saba wa abin da aka sani na ire-iren shi ɗan adam mai ananiya da son kai don haka dai ala kulli hal bal ajibtu in an fasa an karanta da wannan qira'a to nan ciki akwai tabbatar da cewa cikin sufofin Allah akwai al'ajab wa yaskharun kuma an karanta bal ajibta bal ajibta sai zama nan wurin ana nihin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanan kai mamaki wasu malamai suka ce bal ajibta da bal ajibt ko an karanta da fataha ko an karanta da damma duka kira'o'in guda biyu suna komawa akan ma'ana guda ya ka karanta bal ajibta bare dai kayi mamaki kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi mamaki akan girman ƙudiran Allah subhanahu wa ta'ala da yadda yake halitta kuma yake iya tado halittu ka gazganta ba ka kwankwanto wa ya suka su kuma suna izgi akan kira'a ta bima bal ajibtu ya suka ce akwai takadiri kaddarawa za a kul ya muhammad bal ajibtu kenan sai dawo har yanzu ma'anan shi ɗaya da irin wancan na farko wannan ma yana hawa kuma ma'ana ne mai kyau Allah ta'ala ya ce bal ajibta wa yaskharun wannan wawo wawul halish kenan bal ajibta wa yaskharun kenan bari kai kana mamaki su kuma alhali lokacin da kake mamakin cikar kudaran Allah su kuma daidai lokacin izgili ma suke yi da abin saboda su sun karyata kai ka gazganta su ba su yarda ba kai kuma ka yarda hakka kai ga sakankancewa wa idza zukkiru la yazkurun Allah ta'ala yace kuma idan aka yi masu wa'azi ba su wa'aztuwa ina wa iza zukiru ana in an yi masu wa'azi an tunatar da su la yadhkuruna ba su wa'aztuwa wa iza ra'aw ayatan Allah ta'ala yace kuma idan suka ga aya abinda ake ni da aya nan wurin al-mu'jiza idan suka ga mu'jiza bayyananna yastaskhirun sai su dore yi mata izgil yastaskhirun ma'ana yaskharun sai su izgil ko kuma yastaskhirun ma'ana yatlubuna man yaskhar suna neman wanda zai yi don haka a larabci ana cewa istaskhara ya nemi a yi izgili kenan yana kiran wasu su zo su yi izgili ko sannan kuma ana cewa istaskhara ya zama ma'anan shi sakhira ya yi izgilin shi da karan kanshi kenan kamar a ce ista'afa ma'ana ya nemi a yahi mai ko ista'afa ko istarda ya nemi a yarda da shi ko ya nemi yarda to haka ma istaskhara kenan ya nemi a yi izgili kenan ana fasara yastaskhiru idan suka ga aya sai su dora neman a yi mata izgil kenan suna kiran ƴan uwansu kafirai su zo su yi ma ayan nan izgil ko kuma yastaskhiru idan suka ga aya su da karan kansu sai su yi ma aya izgil don haka Allah ta'ala ya ce wa izara au aya wannan aya ana nihin kenan mu'jiza irin wadda annabawa suke zuwa da ita ita ce ma'anar aya anan kamar irin cagewar wata wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fasara aya anan da cewa shine cagewar wata wanda Allah ta'ala ya ce iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar wasu ce kamar irin ayoyin da Allah ya ba annabawa kamar sanda da Allah ya ba annabi Musa da makamantansu to duk lokacin da kafirai suka ga wata aya daga cikin irin wannan ayoyin na annabawan Allah wanda suke karfafa zancen annabawa suke gazganta annabtar annabawa yastaskirun to sai su yi izgili kuma su nemi ƴan uwansu su zo su kama a izgili wa qalu Allah ta'ala yace kuma suka ce in hadha illa sihrun mubin ai wannan kawai ba komai bane sai sihiri mabayyin kenan ita ayi da suka gani ita mu'ujizar ta annabawa suka ce sihiri ne ruwa ida ne ake mamu in ba haka ba ya za a yi a ce a kira wata kuma ya sabko ya taho gabanmu kenan a sun ga ayoyi daban-daban wanda Allah yake nuna musu kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duci ya dora yi mai magana sun ga wannan aya kuma sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duci ya dora yi mai sallama kaga aya ce kararrako to duk lokacin da Allah ya nuna masu wata aya sai su irili kuma su ce sihiri ne da haka sihiri ne kawai an sihirce idanunsu ne su ruha ida ne ake masu na'am أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ a iza mitna shin idan muka mutu wa kunna turaban muka kasance ƙasa wa izaman da kasusuwa a inna la mab'uthun shin yanzu lalle mu ababan tadawa ne awa aba'un al-awwalun shin hada iyayenmu na farko qul na'am kace musu eh wa antum dakhirun kuma a lokacin ku kuna kaskantattu fa inna ma hiya zajaratun wahidatun lalle ne kawai tsawa ce guda daya fa idahum yanzurun sai ga su suna kallo Allah ta'ala yake ba da labari cikin waɗannan ayoyin irin inkari da kafirai suke da kuma rashin yadda da cewa za a tashi bayan mutuwa. Idan mutum ya karanta alkur'ani zai ga wannan yana daga cikin abin da ya ɗaure ma kafirai kai. Ka san wato duk gangar jiki ana samun kai cikin ta ko? Eh, amma ba duk gangar jiki ba ce ake samun hankali cikakke cikin ta. Duk kowace gangar jiki ke gani ta kowane irin halitta za ga insha Allah akwai kai. to sai dai kan ba lalle ba ne zama akwai hankali cikin shi amma inda kai akwai hankali cikin shi kuma hankalin ya hankalta da wannan bai zama abin ban mamaki Allah ya ƙirƙiri halitta daga babu wanda ya samar daga babu ya ƙirƙiro ya kawo sannan sai ka ce yanzu in ya narke na guje bai iya tado shi don Allah wannan zance na hankali ne ai a hankalta ma a aje duk wata aya ko wani nasi inda aka ce Allah shine ya samar daga babu babu ne kai da babu babu kwatsam sai samar da kai sai ga ka zama akwai bayan ka zama akwai sai ka naguje ka narke kabbu kasa ka shige yanzu dawowa da kai ba shi bai hi sauki tabbas wannan ya hi sauki akan na farko saboda yanzu kai samamme ne ka zan babu aka ƙara mai doka ya hi sauki akan a ce a tun tashin farko an kawo ka daga babu to shi yasa Allah ya ta maida musu martani da irin wannan cikin ayoyin alkur'ani ya ce wa huwa lazi ya buta ulhalka Allah shi ne wanda yake fara halitta da farko sun mai wa'iduhu sannan ya sake dawowa da ita bayan ta naguje sai ce wa huwa aha wani alai kuma shi ne mafi sauki a gare shi kenan shi ne mafi sauki wannan dawowa da halitta to shi sa Allah ta'ala nan yake cewa kafirai suna cewa a idza mitna shin yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka kasance ƙasa yau ashe kuna na haizu tun da ka ce ƙasa ko kasance ko ita wannan ƙasa kenan ku ne ko kasance ko to insha Allah sai ya ta duka shi sa suratul isra'i ta kai makura Allah ta'ala ya ce masu qul kunu hijaratan aw hadida ka ce masu ba wai ku zama ƙasa ba in kuna so ku zama ƙarhe ko ku zama duki kunu hijaratan ku zama duki aw hadidan ko ku zama ƙarhe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zabi wata halitta wadda take da girma a cikin zakatan ku wanda kuna ganin wannan halitta tana da tauri tana da tsanani tana da ƙarfi to ku zama ita Allah ta'ala ce fasa yaquluna man yu'iduna zaka sun ce ma to waye zai sake dawowa da mu sai Allah ya ce kulil ladzi fatarakum awwala marra ka ce masu wannan wanda ya kage ku ya karkare ku da harkon shudi fasayunghiduna ilayka ru'usahum za su gilgiza maka kawunan su saboda tsananin karyatawa da rashin yarda waya quluna matehu kuma su ce yaushe ne yaushe haka zai faru yaushe haka zai faru dan haka suna ta tambaya su tambaya har tambaya tashin kiyama da kafirai suka yawaita wai saboda tsananin karyatawa ne suke tambaya waya quluna mata hazal wa'adu sai su ce mi in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawalin da ake na za a tado mu in dai da gaske in dai da gaske ne yaushe ne ko don haka wato Allah ta'ala a nan yake cewa sun ce idan muka mutu muka zama ƙasa wa izaman muka zama ƙasusuwa a inna lama ba'utu cin yanzu mu ababen tadawa ne sai Allah ta'ala ya ce awa aba'unal awwalu awa aba'una shin wai hadda iyayenmu na farko kenan suna ganin to mu da yake sabi ne da dangantakan mu ba mu jima da mutuwa ba to su kuma uwayenmu tun na farko tun na lokacin annabi adam hadda su su ma za a maido za a sake tado su a nan sai Allah ta'ala ya ce ma annabin shi kuli na'am ka ce masu e wa antum dakhiruna kuma lokacin da za a tado ku lokacin ku kuna kaskantattu ba abin da kuke iyawa sai mi kawai ba ku da ja ba abin da za ku iya yi kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar a cikin wasu ayoyi cewa wato zai tado mutane wa kullun atawhu dakhirin kowanne dan adam kowace halitta zai zo mu Allah ta'ala yana kaskantacce aga babu wani wanda zai zo ma Allah yana honorable babu wanda zai zo ma Allah yana wani minister babu wanda zai zo ma Allah yana wani shugaba ko kana cikin shugabancin kan mutu to ranar alkiyama kaskantacce wulakantacce kai daya sintirtin birtilo haka zaka zo wajen Allah kamar da Allah ta'ala ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati dan haka babu wani wanda zai zo da kaya babu wani wanda zai zo da tauhahi kowa sai ya zo suntir zigidir in ka ji wasu na cewa a shi wani ai saboda ya isa zai zo da kaya a ƙarya ce suke mashi babu wani wanda zai yanda yanda aya alqur'ani ta ce kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina dan haka Allah ta'ala yace a lokacin da za ku zau a lokacin da za a tado ku lokacin kuna kaskantattu qul na'am wa antum dakhirun sai Allah ta'ala ya ce fa'inna ma hiya zajratun wahida ai ba komi ba ne sha'anin tado mutane da yi masu hisabi na alkiyama gaba ɗaya kawai tsawa ce guda ɗaya zajara ana nihin saiha shi ne an nafaha fisur busa cikin ƙaho wanda israfili zai wannan busai kuma busa ta bi ake ne kamar yadda ƙurtubi yake faɗi ya ce an kira ta da zajara saboda wato manufar yin ta shine tsawatar mutane cewa su tashi don haka kiratar da zajara zajaratun wahida tsawa ce guda ɗaya busa ce guda ɗaya tal Allah ta'ala ya ce ana yin wannan busan fa'izahum yanzurun sai ga su suna kallon junansu yanzuruna yanzuru ba'duhum ila ba'd shashan shi yana kallon shashi ko kuma yanzuruna yanzuruna ila ahwali yawmil qiyama suna kallon tsorace tsorace da tashin hankula na ranar alkiyama ko kuma yanzuruna ma'ana suna kallon sama kamar yadda ayoyin Qur'ani suka nuna cewa in an tashi alkiyama kafiri in ya kalli sama bai kyautawa saboda shi yake in ya kyauta wani abu na iya faruwa kamin ya kyauta don haka in ya kafa kallo kiuli da ido to babu zancen kyautawa gare shi suka ce shine ma'anan fa'idahum yanzurun وقالوا يا ويلنا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين نعم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون انشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله بعدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون Allah ta'ala ya ce wa ƙalu ya wailana haza yau muddin kuma za su ce ya kai canmu wannan shi ne ranar sakamako haza yau mulfasulin lazi kuntum bihi tukadibun wannan shi ne yinin rarrabewa wanda ko kasance kuna ƙaryatawa game da shi uhshurul ladina zalamu ku tattara azzalimai wa azwajahum da ire-irensu wa ma kanu ya'buduna min dunillah da abinda suka kasance suna bauta koma bayan Allah fahaduhum ila siratul jahim kununa su zuwa ga tafarkin wuta waqifuhum kuma ku tsayar da su innahum mas'ulun lalle su ababan tambaya Allah ta'ala ya ce wa qalu ya waylana hadha yawmuddin salo na alqur'ani kenan Allah yana bada labarin yadda suke jayayya cewa yanzu in sun mutu ana iya tado su ko ba iya tado su to saboda gwaninta kawai sai Allah ya dawo da labarin ga ana haƙiyama ta zo har an tado su su da kansu ma har sun yarda gardama ta ƙare Allah ta'ala ya ce wa qalu kenan alkiyama hata ta shigo kawai sai suka ce kowane kafiri ya tashi ya ga billahi allazi qiyama ce kuma ni ne wane da nake ganin ba a tashi ba a tashi wallahi ni ne kuma gashi an tado ni da haka lokacin ba jayayya ba jayayya go shi sabawa shi yace wanda yace uwar shi madan ce island details li kulli naba'in mustaqar duk wani labari akwai karshen shi yana da matabbata don haka Allah ta'ala ya ce alkiyama za ta tashi ya turo annabawa akan tabbatar da haka ya sabkar da littafai akan tabbatar da haka sai aka samu masu taurin kai da masu duhun kai cikin yan adam suna ta jayayya suna ta dora kesun iri iri suna ta tambayoyi to in aka ce kaza to kaza to shi kaza to kaza ana tai ina ganin su masu ilimi ne masu fahimta ne to shi kan nan sai kiyama ta tashi ta mai ilimi yanzu gashi an taso abin nan da kai ka haska ka hanga ka ce kai kawai kai baka ga yana yiwa ba kawai a bisa ma'aunin kwakwalwanka ka nuna ba yi yiwa to sai ya yiwu kaga sai zama kenan irin abin da Allah ya bada labari na cewa duk in ya turo annabawa su ana samun cikin mutane masu kurin ilimi kamar yadda ya faɗi cikin suratul ghafir yace ko da manzannin mu suka zo masu alamma ja'atuhum rusuluna bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm da manzanninmu suka zo masu da hujjoji bayanannu sai suka ɗora alfahari da wa ilimin da ke gare su wai su ai masu ilimi ne dama tun can an zo an tarra su da iliminsu don haka suna da tambayoyi da za su yi ta yi a matsayinsu na masu ilimi ƙwararru sai Allah ta'ala ya ce mi gaba ya ce sai da kashe ga azaba ta zo annaba suna faɗa masu in haba kobe ba akwai azaba da Allah zai turo muku tun nan duniya suna ganin yi azaba ba ta zo ta jima ba ta zo ba suna ganin tsananin su sun gamsu da ƙaryatawarsu falamma ra'aw ba'athana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana dama wato komai yana da lokaci idan ka ki wato yin amfani da lokaci to in ya kuce shikenan ko ka so kai amfani da shi ba zai yi ba kana da damar ka tuba yanzu idan ka ki tuba idan rana ta hoto daga mahaɗar ta shikenan Allah bai karban tubanka kana damar ka tuba yanzu idan ka ki tuba sai da kaga alamomin mutuwa kiri-kiri shika-shikan mutuwa da rukunnan mutuwa da sharuɗan mutuwa sun cika sai ka tuba to lokacin Allah bai karban tuba ka irin tuba fir'auna ce kana da damar ka yi amfani da lokacin ka na yau sai ka ce a sai gobe to ba garanti saboda goban ba taka bace ba dai yanzu ba ka ki ba to goban ma ba tabbas dan haka nan wato dan adam ya yi amfani da damar da Allah ta'ala ya bashi kamin ta kubci Allah ya kawo ka duniya don ka yi imani ka yi ibada sai ka kiya sai da aka zo lahira sai ka ce Allah a maido ni na gano a maido ni duniya in sake to shi kenan ba a maido ka Allah ta'ala ya ce wa qalu ya wailana hada yawmuddin kuma za su ce ya kai can wannan shine yinin sakamako yawmuddin yawmul jaza yawmul hisab domin kalmar addini tana nihin aljaza wal hisab ranar sakamako ranar hisabi هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون wannan shine yinin rarrabewa al yawmul fasl yinin rarrabewa saboda wannan yinin ne Allah ta'ala wato zai rarrabe yawmul fasl shine yawmul qada wat tafriq bainal musii wal muhsin kenan rana ta hukunci wadda za a rarrabewa tsakanin mutumin kirki da mutumin banza a duniya kana ganin wato kai ɗan gidan wane ne sai ka zama lalatacce shi kuma wane mutumin kirki ne to kana kallo za a rarrabe ku a kai shi aljanna kai a kai kauta Allah tsari da haka don haka aka kira ranar alkiyama da yawmul fasl a cikin ayoyi daban-daban inna yawmal fasli kana miqata domin cikin shi akwai rarrabewa akwai rarrabe hukunci a rarrabe gaskiya a tabbatar da gaskiya gaskiya ce a rarrabe gaskiya da ƙarya shi ma alfasin ne sannan akwai rarrabewa tsakanin makusanta ‘yan uwa ‘yan uwa ko abokai ko wanda suke haɗu a duniya to za wannan yinin zai zama yau mulfasul ranar da za a rarrabewa tsakankaninsu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul mu'minun ya ce fa idan nufiqa fi suri fala an saba bainahum yawma idhin idan aka yi busa a cikin kahoto babu zancen dangantaka tsakaninsu a wannan yinin Allah ta'ala ya faɗa haka kuma cikin suratul mumtahana yace wato lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wato zumuncin da ke da kai tsakaninku da ƴaƴanku duka ba za su amfane ku ba saboda ranar alkiyama Allah zai rarrabe a tsakaninku to shi yasa za su ce hadha yawmul fasl to idan mushrikai aka tashi alkiyama suka dora wato ganin cewa ta faru ta kare gashi dai wannan yinin shine yinin alkiyama su da kansu sun tabbatar hadha yawmul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun to wannan magana ta wace ce wasu malamai suka ce wannan magana ta su ce su ne za su faɗa ma junansu ya junansu sai ce to wannan dai shine yinin rarrabe wannan yinin hisabin nan da kuke karyatawa shine wanga wasu malamai suka ce wannan zancen mala'iku ne za su haɗa masu idan sun tashi alkiyama sun ce wayo mu wayo kanmu mun ga mugun abu ai kan wanga shine yinin kiyaman nan da muka ce ƙarya ce sai mala'iku su ce musu hadha yawmul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun wasu malamai sun ce wannan zancen haza yawmul fasl allazi kuntum bihi tukadhibun wannan wato Allah ta'ala ne da kanshi zai faɗa musu haka dan haka lokacin da suke mamaki ga kiyama ta tashi sai Allah ya ce haza yawmul fasl allazi kuntum bihi tukadhibun wannan shine yin rarrabewa wanda ku kasance kuna ƙaryatawa game da shi dan haka Allah ta'ala sai ya ce uhsharul ladina zalam attantara az-zalimai kenan uhushuru ma'ana ijma'u ku tattara su waje guda a tara su kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci kalma alhashir cikin alkur'ani inda aka ambace ta yawanci tana nihin tattarawa uhushuru allazina zalam allazina zalamu na wura ana nihin almushriki ku tattara mushrikai waje guda kenan nan wurin allazina zalamu sune mushrikai saboda wato Allah ta'ala ya kawo azzalumai cikin alkur'ani da ma'anan mushrikai manzo Allah sallallahu da kanshi ya fassara haka yace inna shirka la zulmun azim kaga kenan anan wurin shirka zalunci ne babba dai zamana kenan ita shirka ita ce zalunci wal kafiruna humuz zalimun yace kafirai su ne azzalumai kenan sai nuna ashe ashe zaluncin nan babba ake nihi shine zalunci na shirka abinda Allah ta'ala ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ay min al-mushrikeen domin ana zancen karka dora bautar wani abu wanda ba Allah ba sai aka ce fa in fa'alta in kauka aikata fa innaka idhan min adh-dhalimin to kai a lokacin kana daga cikin azzalimai shine mushrikai masu bautar wani Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a cikin sahih bukhari ya fassara allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin da cewa bi shirkin ya fassara zalunci a can da shirka to nan ma uhshurul ladina zalamu ana ne ku tattaro azzalimai wa azwajahum azwajahum ashbahahum wa amsalahum da ire-iren su kenan azzalimi kowane kalan azzalimi sai a nemo irin shi mai zalunci irin nashi duk sai a jirge su a tule su a yi cimi guda haka su ma kalolin an samo daga Umar bin al-Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi a karkashin uhushurul ladina zalamu Umar bin al-Khattab yace uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum yace yuhsharu zani ma'a zani wa sharibul khamri ma'a sharibul khamr yace ranar alkiyama za a tara azzal wato mazinaci tare da mazinaci kai kana ganin kai bakin mutum ne ko to ranar alkiyama sai a hada ka tare da wasu jajjaye da hararen mutane na bangon duniya ko da yan cana saboda aikin ku iri ɗaya ne su sun rayu suna zina kai ma haka kan rayu kana zina to tunda ku ne allazina zalamu wa azwajan ku ne wanda suka yi zalunci da ire-iren su da haka ire-iren mazinata kaf na duniya sai a tara su waje guda makaryatan duniya kana shirgegen makaryaci a nan cikin garin maraɗi wannan tsaba kawai baka tantance ba akwai wani shirgegen makaryaci shi ma a Amerika, a can wata unguwa kawai sai kaga an tara ku waje guda don haka duk wasu azzalumai masu zalunci iri ɗaya to za a tara su waje guda shine ma'ana uhushurul ladina zalamu wa azwajahum wasu malamai sun ce azwajahum ana nihin ashiya'ahum to ashiya amma har yanzu dai yana kama da waccan fasar kenan abakan haraka su waɗanda suke su ne yesu yesu wasu malamai sun fassara wa azwajahum suka ce qurana ahum min ash-shayatin abakan hadin su daga cikin shaydanu kenan za a tara azzalumai kowane kalan azzalumai tare da shaydanun su wanda su ne suka dora kabra suka katanga wasu malamai suka ce wahshurul ladina zalamu wa azwajahum suka ce azwajahum ana nihin nisa'ahum matansu da wannan fasara tana da rauni amma an samo ta daga mujahid an samo ta daga hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yace azwajahum ana nihin nisa'ahum kenan ku tattara azzalumai da matansu azzalumai sai suka ce ana nihin mushrikai waɗanda suka yi shirka a duniya da matansu wanda su ma suka bi su akan addininsu na shirka to rana alkiyama duka sai a tara su a wato a dunkule su waje guda kamin a yi wuta da su shine Allah ta'ala zai ce ma mala'iku wa hashurul ladina zalamu wa azwajahum ku tattara azzalimai da ire-iren su wa ma kanu ya'buduna kenan abinda fasarar ta hi inganci shine azwajahum ana nihin ashbahahum wa amsalahum wannan ta hi inganci akan sauran fasarorin da suka ambata wa ma kanu ya'buduna min dunillah kuma da abin da suka kasance suna bauta koma bayan Allah kaga wannan ma ya ƙara tabbatar ma da allazina zalamu kai tsaye mushrikai ake ni domin ana zancen a tattara su da su da abin da suka kasance suna bauta wanda ba Allah ba da haka ranar alkiyama za a tara mai bautar gunki tare da gunkin da ya bauta mu za a tara mai bautar saliya tare da saniyar da ya bauta mu duk inda wasu azzalumai suke mushrikai to Allah zai sa a tattaro su kuma a tattaro abubuwan da suka bauta mu tare da su sai Allah ta'ala ya ce fahaduhum ila siratul jahim sai ku nuna su zuwa ga wuta wato tafarki na wuta nan alhidayatu kaga ma'ananta ad-dilalatu wal irshad kamar da dama alhidaya takan zo da ma'ana biyu ad-dilala wal irshad kuma sannan wannan aya ta ƙara nuna mu shi addilala wal irshad wannan yana iya zama addilalatu ala sharri ko kuma addilalatu ila alkhair wanda ya zama nuni zuwa ga alheri ko kuma nuni akan sharri duka ana ce ana ce masa alhidaya domin na wurin fahaduhum ila siratul jahim aga wannan sai ku nuna su zuwa ga hanyar wuta kamar faɗin Allah ta'ala ne kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir wato Allah ta'ala ce ai an riga an tabbatar ma shedan cewa duk mutumin da ya bi shi to zai batar da shi kuma ya dora shi akan tafarkin wuta kaga na wurin wa yahdihi aka ce ko ya dora shi akan hanyar wuta to irin wannan wato hidaya wadda take da ma'anan nuni irin ta ce Allah ta'ala ya tabbatar wa manzo Allah sallallahu yana yi ma mutane ta alkhairi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma yace wa likulli qaumin hadin uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum Allah ta'ala ce ku tattara mushrikai da ire-iren su da abinda suka kasance suna bauta koma bayan Allah idan kun tattara su an jibge su waje guda fahduhum ila siratul jahim to sai ku nuna su zuwa ga hanyar da za su bi su tafi wuta inda a duniya an yi ta kokarin kiran su zuwa ga siratul mustaqim ko suka kiya to yanzu za a nuna musu wata sirat wadda za su bi ta dole fahaduhum ila siratul jahim to kaga wannan ayat ta tabbatar da cewa duk wanda ya bauta ma wani abu to da shi da abin da ya bauta ma ranar alkiyama za a kai su wuta ayar Qur'ani ma ta tabbatar da haka a suratul anbiya Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun lalle ne da ku da ababan da kuka bauta ma koma bayan Allah makamashin wutar jahannama ne kuma ku sai kun shige ta insha Allah yace law kana haula'i alihatan ma waraduha inda waɗannan abubuwan da kuka bauta ma alloli ne da gaske da ba su shiga wuta ba To lokacin da wannan ayar ta sauka cewa wanda ya bauta da abin da aka bauta ma dukkansu Allah zai dunkule su baki ɗaya watsa su wuta. Sai mushrikai suka ɗora dariya suna cewa wato Muhammadu yana cewa wai da wanda ya bauta da wanda aka bauta ma da wuta za a kai su. To ai allolin mu ba su yi isa ba kuma ga yanan shi ma ana bauta mashi. Wa qalu a alihatuna khairun amhu sai Allah ya ce ma farabuhu laka illa jadala. balhum qaumun khasimun amma Allah ya ba su amsa ko bai ba su amsa ba ya ba su amsa sai ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun lalle waɗanda kyaukyawa ta riga ta gabata a gare su daga wajenmu to su waɗannan za a nisantar da su daga wannan wuta don haka wannan ayat ta nuna cewa duk wanda ya bauta ma mala'ika shi kadai za a kaiwa wuta saboda mala'ika bai ma san kana yi ba duk wanda ya bauta wa wani annabi shi kadai za a kaiwa wuta saboda annabin bai ma san kana yi ba duk wanda ya bauta ma wani waliyi ko wani salihi to wannan kama wanda suka bauta ma uzairu da sauransu duka waɗannan Allah ta'ala ya tsarkake bayan shi na ƙwarai ya ce duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba to za a kai shi wuta da shi da abin da ya bauta mu amma sai Allah ta'ala ya hudda bayan Allah na gari waɗanda aka bauta musu ba tare da yardansu ba ula'ikan lazina ya da'una ya bi tahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba su waɗannan wanda suke bauta masu ma bayan Allah ne suna neman kusancin Allah su kuma suna musu goho suna bauta musu haka ranar alkiyama haka tambayi mala'iku waɗannan ku suka bauta mala'iku za su ce ina aljannu suka bauta ba mu ba bal kanu ya'budun al-jinn to Allah ta'ala yace wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratul jahim sai Allah yace waqifuhum ku tsaida su bayan an gargade su an tsawace su su yi tunkari wuta kuma sai Allah ta'ala yace waqifuhum ku tsaida su ay ihbisuhum ku tsare su innahum mas'ulun lalle su ababan tambaya ba za su shiga wutar ba ma sai ma an tambaye su akan ayyukan da suka aikata a duniya da maganganun da suka faɗi a duniya me yasa suka aikata me yasa suka faɗi don haka kaga anan Allah ta'ala ya ce innahum mas'ulun lalle ne su za a tambaye su sannan wasu ayoyi kuma Allah yana nuna kamar babu tambaya ko wala yus'alu an dhunubihimul mujrimu wato ba za a tambaye mujribai ba game da zunubansu fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi in sun wala jan Allah ta'ala ya ce wannan rana ba za a tambaya ba game da laihin shi ba a tambaya aljani ba za a tambayi dan adam ba game da laihin da ya aikata aya a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilayhi walanas'alanna almursalin Allah ya ce wallahi sai mun tambayi waɗanda aka tura ma annabawa al'umma kenan ko ya ce wale nas'alannar musari kuma wallahi manzannin ma sai mun musu tambaya Allah ga ya tambayar da zai ba manzannu cikin suratul ma'ida ya ce yau mai ya jima'ullahu rusula faya ƙulu ma za ujibtum ranar da Allah zai tattara manzanni sai Allah ya ce musu mi aka amsa maku al'umma ku da kuka kira zuwa ga Allah kuka isan masa da saƙon Allah da mi suka amsa maku su ma al'umma annabawa Allah faɗi a suratul ƙasa su ma irin wannan tambayar za a masu. Wa yau mai yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin. Allah ta'ala zai kiran sai shemu mi kuka amsawa annabawa da na aiko. Wanda irin amsawa kuka yi masu. To kaga waɗannan ayoyin duka sun nuna za a tambaya ko? Kuma in kai ci gaba da karanta Alƙur'ani za ka yi ta ganin tambayoyi. Za a yi tambaya ranar alkiyama. To don haka ayoyin da suka ce ba za a yi tambaya ba wannan keɓantattu ne kuma abin da suke magana a kan shi in mutum ya tsaya aji hankali su kwata-kwata ayon ba su mace ba a tambaya ba a waccan wadda na karanta yanzu cewa ya fayo ma idin layus alu an zambihi in sun walaja ba za a tambaye shi ba game da laifin shi donin ciki ina inda aka ce ba a tambaye shi aikin da ya aikata ai laihi aka ce ba a tambaya laihinka Allah ba zai tambaye ka ba laihinka mai wani laihi ne ka aikata a ya hika sanin kowane laihi ka aikata amma zai tambaye ka aikin da ka aikata maganganun da kai mi yasa kai Allah zai ma waɗannan tambayoyin da sauran tambayoyi wanda alkur'ani ya kawo ya ce za a yi wannan sai an yi su amma laihi Allah ta'ala yi ka sanin laihi don haka Allah zai tambaye ka kai menene laihinka ko kai mi ka aikata Allah ya ce fa yawma izin la yus'alu an zambihi in sun wala kenan an zambihi aka ce ko ba an amalihi ba sannan ba an ƙaulihi ba ba an fi'ilihi ba an zambihi da haka waɗannan ayoyin keɓantaccen ayoyi ne wanda suke magana akan keɓantaccen zance Allah ta'ala ya ce innahum mas'ulun lalle ne su za a tambaye su to akan me za a tambaye su sai suka ce za a tambaye su ne akan wato za a tambaye su akan ayyukansu wasu suka ce za a tambaye su akan zalimcin da suka yi wa halittu wasu suka ce innahum mas'uluna alla ilaha illallah lalle su za a musu tambaya ne game da la ilaha illallah kenan za a tambaye su akan la ilaha illallah ne na'am ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون مشر... مشت... مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب العليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون الله تعالى يقول ما لكم لا تناصرون ميسا ميكو نباكو تيمكو جونانكو بل هم اليوم مستسلمون بريدي سوء يوم سميك أويا wa aqbala ba'dhum ala ba'd kuma shashan su zai huskanci shashi ya tasaaluna suna tambayar juna qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin za su ce lalle ku kun kasance kuna zo mamu daga dama qalu bal lam takunu mu'minin eh ce bare dai ku dai ba ku zamo masu imani ba wa ma kana lana alaikum min sultan kuma bai kasance muna da wata hujja akan ku ba bal kuntum qauman taghin bare dai kawai kun kasance mutane ne wato batattu fa haqqa alaina qawlu rabbina dan haka wato maganar ubangijin mu ta riga ta tabbata akan mu inna ladaiqun lalle mu masu dandanar azaba ne fa aghwaynakum inna kunna gawi sai muka batar da ku lalle mu mun kasance da ma batattu ne fa innahum yawma idin fil azabi mushtarikun lalle ne su a wannan yini suna tarayya a cikin azaba inna kazalika naf'alu bil mujrimin lalle mu kamar haka ne muke aikatawa da mujrimai masu laifi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun lalle ne su sun kasance idan aka ce musu babu abin bauta da cancanta sai Allah sai su yi girman kai waya na kuma su dora cewa a inna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar abubuwan bautan mu li sha'irin majnun saboda mahaukaci mai tabin hankali bal ja'a bil haqqi bari dai ya zo da gaskiya wa saddaqal mursalin kuma ya gazgantar da manzanni innakum lazaiqul azabil alim lalle ne ku za ku dandana azaba mai radadi wa ma zauna illa ma kuntum ta'malun kuma ba za a saka maku ba sai dai da abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala ya ce malakum la tanasarun me ya same ku ne ba ku iya taimakon junanku ga kunan azzalimai mushrikai an tara an jibge an dunkule waje guda kattai amma babu mai iya wato tabaka komi don haka Allah zai gaya musu wannan maganai daidai lokacin da babu wani wanda ya isa kuma suna cikin tsananin bukatar taimako to ga su shirga shirga an tara su waje guda za a kai su wuta babu wanda ya isa ya ce yana da ja ba mai bori ba mai zanga-zanga babu mai nuna tawaye babu wanda zai nuna kyuya ba wanda za a ɗora ja da ƙari yana ƙin jayuwa kowa ya sallama ya miƙa wuya sai Allah ta'ala ya tambaye su ya ce malakum la tanasaru me yasa ba ku taimakon junanku haka mata ku haɗa kai ku yi iskanci ya kamata ku haɗa kai yadda a duniya kuke haɗa kai kuna ƙiyawa wajen bin Allah kuna shigantaka to a nan ma ya kamata a ce kun taimaki junanku malakum la tanasarun wasu malaman tafsiri sun ce wannan martani ne a alƙiyama Allah zai maida ma wato Abu Jahal saboda ya shine yace am yaquluna nahnu jami'un muntasir tana cewa su ne masu yawa ai za su za su taimaki junansu saboda yawansu sai Allah ta'ala in ya tara su za a kai wuta sai ce malakum la tanasarun Allah ta'ala ya ce bal bari wannan zance kenan ba wannan zancen bane humul yawma mustaslimun su a wannan ginin sun riga sun yi saranda sun miƙa wuya wa aqbala ba'dhum ala ba'd Allah ta'ala ya ce kuma shashan su zai fuskanto shashi ya tasa'aluna suna tambayar juna to wannan tambayar ma'ana jayayya ce da rikici ba tambaya ba ta nema amsa kawar mutum ya juyo ne yana zargin wani wanda ya batar da shi wani ka san dai wannan bala'in kai ne kai sanadiyar kawo ni ko to Allah ɗebe ma albarka ya ce a kai ma dai mutumin banza ne shi yasa kai ma ka zo kai ma Allah ci ne ma albarka to shine ya tasa'aluna wannan wanda Allah ta'ala ya faɗi a suratul mu'minuna Allah ta'ala ya ce فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون to wanda bai sani ba sai ga kamar tsakanin wannan da wannan akwai cin karo shi kuma babu wani alaka tsakankanin su fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahu yawma idhin babu dangantaka tsakanin su a wannan yinin wala yatasaaluna bi bil ansab wal arham kama yatasaaluna biha fi dunya ba za su tambaye junansu ba da zumuntar da ke da kwai tsakaninsu ana in ka shiga maci da wahala sai ka je ka samu wani kanan uban ka ce wani a matsayina na ɗanka don Allah ina son ka taimaka mani a yake ne yanzu kana neman ya taimake ka ne saboda mi saboda zumunta ko za ka wattakullah li tasa'aluna bihi wal arham shine Allah shi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi kuma kuke roƙon junanku da zumunta shine wal arham to wannan ne Allah ta'ala ya ce wala ya tasa'alu kenan ba za su tambaye junansu ba akan wannan ita dangantaka amma nan wurin ya tasa'aluna wannan kam gashi nan ya tabbata qalu za su ce innakum kuntum ta'atuna na anil yamin lalle ne ku kun kasance kuna zo mamu ta dama to sai malaman tafsiri suka fassar cewa ta'atuna na anil yamin ma'anan shi ta'atuna na min qibali dini wal khair kuna zo mu ta bangaren addini ku hana mu bin addini ku ruda mu ku nuna mu kawai ba daidai bane ba asa akwai wanda shi addini ma ke ruda kai hana ka biya in an ce ka bi annabi sai dora ganin ka mabatar da kai ne za a yi sai izalanci ne za a koya maka da haka shi shi ne zai shiryar da kai shi da zai sa ka bi wani wanda ba annabi ba ko shi kuma gaba ɗaya fafatakan shi kai abu malamin shi ai malam wani karaba gare shi ai dan ba a san matsayin shi bane shi gaba ɗaya hawa mashi da zuhon shi da kwazon shi kawai abi wani malamin shi haka an ce a ɗora bayan Allah su ɗora bin Allah da wanda Allah ya aiko da addini shi zai ki kawai Allah lalata su in ba ƙarshen duniya ba a ce mutum ba ya bin shehunnai jani za a ce a yi addini ba tare da an bi shehunai ba shi gani yake kawai da an ce ma abi annabi kamar an soki bin shehunai yau duk shehun da baya kira zuwa ga abi annabi mai amfanin shi ai ai shehun ban shaho ma ne ba shehu ba ai in dai shehu ya cika shehu dole ma ne akan shi zama shi ma kira yake zuwa ga abi annabi to kenan wanda suke kira a zo abi annabi sai shehun ne suke aikin su aikin da shehun suka rayu suna yi ne su ma suke kama masu da haka mun tabbatar da duk shehun gaskiya na kirki wallahi shi ma yana farin ciki ya ga mutane suna bin annabi ko da kawai basu bi shi ba ko da basu damu da shi ba inda sun bi annabi sun mashi daidai don haka akwai mutane masu ɗingije mutane daga bin addini to malamai sun fassara cewa ta'atuna na anil yami ta'atuna na min qibalid din kuna zo mu ta bangaren addini ku kange mu ku yi ta mu sharihi da dogon bayani karshe ku hana mu bin gaskiya innakum kuntum ta'tuna na anil yamin to wannan su wane ne za su cewa haka sai suka ce mabiya ne za su faɗa wa jagororin su ranar alkiyama wanda suka bi wasu akan bata ranar alkiyama za su kalli jagororin nasu ce innakum kuntum ta'tuna na anil yamin wasu malaman tafsiri sun ce a ɗan adam ne za su faɗa wa shaidanu haka ko aljannu ayar alkiyama za su faɗa wa kenan wanda suka faɗa haka sai suka fassara anil yamin suka ce anil qudra wal quwwa domin alyamini suka ce a nan ƙarfi ake ne ku aljannu kun kasance kuna zo mamu ta hanyar ƙarfi da iko da Allah ya baku Allah ya baku wani ƙarfi da wani iko wanda bai bamu ba sai kuka yi amfani da wannan damai kuka ɗora zo mamu ta nan kuna ta hallakar da mu alkiyama Allah zai tambayi aljannu ya aka yi kuka yi ta hallakar da ɗan adam ya ma'acaral jinni ka dasta kasartun min al'insi don haka wasu ka wannan fasare wasu ka ce innakum kuntum ta'atuna na anil yamin lalle ku kun kasance kuna zo mamu anil yamin ta bangaren dama suka ce shine duk wata kofa ta alheri shine anil yamin kenan kenan ta'atuna na min qibal alkhair ta bangaren alheri duk in za a yi wani alheri sai ku zo ku zame mama kunku sai kuma makal duk in za a yi wani alheri kawai sai ku zo ku katutu ku nuna a ai ba ba sai mi ba ku bata abin to idan mabiya sun gaya ma jagororinsa haka su jagorori sai su yi shiru su kyale ƙalu sai su ce masu bal wannan zancen banza ne kawai ba haka ba ne lam takunu mu'mini ku dai ba ku zama masu imani ba kuma an iskan kanku ne saboda kafirci yana birge ku shi yasa kuka zabe shi amma kana lana alaikum min sultan yumu da muka kira ku muka ce ku zo ku bi mu ai ba mu da wata hujja babu wata hujja da muka ba ku saboda ku ma lalatattun zukata gare ku sabon Allah yana burge ku shi yasa dandanan kuka bi mu amma wacce hujja muka kama ku ga hujjar da muka kawo muku wadda take gamsasshiya wadda ita ce cikakkiyar hujja wadda muka baku muka ce ku zo ku bata ko ku yi kafirci dan haka za ce bamu da hujja kawai biyan mu kuka yi haka nan zugudum zugudum bal kuntum qauman taghin kawai kuma kun kasance mutane ne masu ƙetare iyaka fa haqqa alaina qawlu rabbina to dan haka kawai magana ubangiji ta riga ta tabbata akan mu inna ladha'iqun wallahi za mu gane kuran dan haka su jagororiya su ai babu wani abu kawai zancen mu muka ɓadda ku bai ma taso ba, ku da kan kula latattun mutane ne, saboda shi duk wanda zai kiran ka zuwa ga ɓata ko zuwa ga shiririta ko sabon Allah wani dalili yake karanto ma, wace hujja yake baka, kenan dan saboda zuciyanka ita ma kul ita ma rubabba ce, shi kuma dama wato rubabbe ya hisa rubabbu irin shi, inda zubabu ala amsaliha taqa'u a karin magana laraba suka ce kuje ma yana haɗa ne kan irin shi don haka sai ya kalli wani abin da ya kama da shi sai ya haɗa mashi yanzu tun da haka nan ne ku ne masu rubabbin zukata kuka ga an dace da abin da zukatan ku ke so kawai sai kuka bi babu wata hujja da muka karanto muku fa na kum shi yasa sai muka wato batar da ku cikin sauki inna kunna gawin ai mu da ma ko can mu batattu ne to sai da mana ku kun bi mu ba hujja fa innahum yawma idhin fil adabi mushtarikun sai Allah ta'ala ya ce lalle su a wannan yinin za su yi tarayya cikin azaba me yasa Allah ya ce duka za su yi tarayya saboda jagorori ne na bata da mabiya kenan wanda ya bi wani akan bata sai su yi tarayya tare da shi cikin azaba wasu ayoyi na alkur'ani sun nuna cewa su wato wanda suke mabiya za su nemi wato alfarma su ce Allah waɗannan su ne manya a duniya don haka bai kamata ba a mama azaba iri ɗaya a lillauka masu azaba su ne manya su suka sha mu su suka batar da mu sai Allah ta'ala kamar yadda ya faɗi a suratul arab sai ce li kullum da'if walakin la ta'lam ai ba wani za a lillauka ma kowa yana da lumkin balimki cikin ku dukkan ku za a lillauka ayoyin alkur'ani sun nuna cewa har ne ma juna suke yi da ɗebe ma juna albarka don haka duk wanda ya bi wani akan bata to wanda ka bi da kai kuka shiga bata to ranar alkiyama Allah zai tattara ku a cikin wuta ku la'anci juna ku ne ma juna ku zazzargi juna ku ta jayayya wadda ba abin da za ta ƙara muku kuma sai dai azaba kuma dukkan ku za ku tabbatar da lalle ba makawa azaba za a sha Allah mu tsari da haka anan da Allah ta'ala ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun a cikin suratul zukhruf ya ce walan yanfa'akum al yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun wannan tarayyar da za ku yi cikin azaba bai amfanar ku a nan duniya in wani yayi tarayya da kai cikin wahala yana amfanin ka ko bai amfanin ka yana amfaninka amma ya zamana kamar ka fada cikin musiba sai kaga kowa lahiya shi kalau kai kadai ne to musibar ta fi zahi amma in ka fada cikin bala'i sai ka juya kaga wannan shi ma wannan shi ma wannan shi ma to duka ji dan sauki sauki ba kai kadai bane ko amma in zamana kai kadai ne ka duba kaga kowa su balkakal kai kadai kake cikin bala'i to sai bala'in ya ƙara girma gare ka to shi ne Allah ta'ala ya kore wannan amfanin wanda in wani ya haɗa cikin wuta sai haga wani shi ma sai kuka tattaro gaba ɗayanku cikin wuta to sai ku ji sauƙi ai ba ni kaɗai ba ne Allah ya ce wallahi wannan bai amfana ɗan wuta kowa ji yake ya yi kowa azaba har ma wanda yake da sauƙin azaba ciki Allah sallallahu ya ba da labarin ɗan wutar da ake ɗora ma garwashi ƙarƙashin kafa shigo amma ji yake cikin 'yan wuta ba wanda ya kai shi bala'i shi saboda saukin azaba shigarwa shi ne za a ɗora ɗorawa ƙalƙashin diddigen shi amma kwakwalwar shi tana zababbuka kuma shi yake yi babu wanda ya kai shi bala'in azaba cikin wuta to ita azabar wuta ba sauki ba sassabci babu zancen ka ga wani na ciki kai ma ka samu rangwame ba wannan gire yasa Allah ta'ala ya ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun to haka nan ma Allah ta'ala ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun sai ya ce inna kadhalika naf'alu bil mujrimin lalle mu kamar haka ne muke aikatawa da mujrimai al mujrimu shine wanda ya aikata laihin da ya cancanci a mai ukuba akan shi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun lalle ne su sun kasance idan aka ce musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai su yi girman kai wannan kuma wato malamai sun ce Allah ta'ala ya sabukar ita ne lokacin da manya-manyan mutanen maka suka yi girman kai. Manzan Allah sallam ya je da kanshi a wajen amin shi Abu Talib yana faɗa mai cewa ka ce la ilaha illallah kalma ce wadda zan kafa ma hujja da ita a gaban Allah. Yana kiran shi zuwa ga haka dukkan su suka yi girman kai. Su ma manzan Allah ya faɗa musu cewa ku ce la ilaha illallah in kuka ce la ilaha illallah kalma ce wadda dalilin ta za ku mallaki larabawa gaba ɗaya da ma duk wasu wanda ba laraba ba sai kun mallake su sai suka yi girman kai suke karba to shine Allah ta'ala ya ce su sun kasance idan aka ce masu la ilaha illallah suna yin girman kai to Allah ya nuna a ayoyi daban-daban cewa mushrikai kullum daga cikin dalilan azaban su shine akwai kin tauhidi go domin wannan karar ana ne kamar a ce abin da yasa Allah ya tattara jagorori da mabiya cikin azaba kuma ya dauki alƙawarin sai ya masa azaba shine saboda kyamar tauhidi suke zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartu wa in yushrak bihi tu'min Allah zai ce mai ɗan wuta ai abin da yasa nake muku wannan azabai domin idan aka kiraye Allah shi kadai aka ce wato Allah shi kadai ne babu abin bauta sai ku kafirci kawai ku kangare ku kiya wa in yushraka bihi amma idan aka hada Allah da wasu ababe tu'minu dan sai ku imani wa idza zukira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah kullum in ambaci tauhidi to wanda bai iman da lahira ba sai zuciyar shi ta kankan zuciyar shi ta takura to haka Allah ta'ala ya ce innahum kanu don haka innahum anan kamar ta'alili ne dama inna tana cikin abin da ake ta'alili da shi kamar an ce miye dalilin da yasa Allah yake musu azaba sai ce li ajali kaunihim idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun ai ana musu azaba ne sanadiyar da wato sun kasance in aka ce musu la ilaha illa Allah to girman kai suke waya kuluna kuma suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu nan mu za mu bar abubuwan botan mu gaba daya li sha'irin majnun saboda mawaki mahaukaci waye mawaki waye mahaukaci annabin da yake kiran su zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi suke ce ma mawaki kaga nan wurin ma saboda rashin gaskiyarsa sun hada abubuwa guda biyu sha'irin majnun ai ba su haduwa idan mutum sha'iri ne to bai kamata ya zama majinuni ba in kuma mutum majinuni ne to bai kamata ya zama sha'ir ba ko domin shi sha'ir ko a wajen laraba tun lokacin jahiliya sha'iri shine wanda yake da fasaha da kwarewa wajen magana yana iya hada kalmomi ya hada magana ta ban mamaki kuma ta birge mutane kenan yana da fasaha da azanci wajen magana ko to shine sha'ir to shi kuma majnunu ha ya za a yi majinu da iya aikata haka da haka wannan ya nuna rashin gaskiya sai suka abafe guda biyu waɗanda kwata-kwata ba su haɗuwa to kaga wannan yana nuna bisa kan da'awa da kira zuwa ga Allah duk abin da aka faɗa maka na bakan magana haka mata ka shayi haka mata ka yi haƙuri in dai ka kira zuwa ga Allah dama dole sai haka ya faru domin manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa hankali babu mai hankali irin shi a duniya amma tare da haka aka ce mai mahaukaci Allah ta'ala ya ce bal ja'a bil haqqi bal ba haka bane ma'ana laysal amru kama za'am al'amarin nan ba kamar yadda suka faɗi bane ja'a bil haqqi ya zo ne da gaskiya wa saddaqal mursalina kuma ya gaskantar da manzanni abinda sauran manzanni suka zo da shi shine shi ma zo ya ƙara tabbatarwa innakum laza'iqul azabil alim lalle ne ku za ku ɗanɗani azaba mai raɗaɗi wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun kuma ba a saka muku face sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ba wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba ya zalimtar kowa abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu sunan mu so mu gyara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله akwai sanarwa ta nadwa za a gabatar da wato nadwa babba a masallacin sahaba idan Allah ta'ala ya kai mu ra'asaba kenan wannan nadwa ce wadda za a gabatar da ita bisa kan al'alu wal ashab alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban manzan Allah sun sallam kenan bisa kansu ne za a gabatar da wannan naduwa a masallacin sahaba ra'as sabar idan Allah ta'ala ya nuna mamu bayan sallan magariba insha Allah ta'ala kenan za a gabatar da wannan naduwa ana gayyatar dukkanin al'umman musulmi na birni da karkara maza da mata gaba daya a wajen wannan naduwa akwai tambaya to za a gulguje lokaci ya canza ta hoce malam kamar mutanen da idan an kawo mu mijin har suna jin daɗi wai ko da akwai akwai magana sa cikin qur'ani ne
ba magana su
to wai wace addu'a ya kamata a rinda yi musu domin Allah kare hijira da shirya su ce in masu shirewa ne Allah shiryar da su in ko ba masu shirewa ba ne Allah kwaɓe mamu sharrin su ya mai da makircin su a kansu shi kenan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah